إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا جدد godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na markazu daril hadis a nan garinmu na biyu shine garin tesawa domin cika alkawali na ziyara ta uwantaka da kuma ta ilimi da aka shirya dalilin wannan ziyarar daura wadda za ta gudana ga kashin littafi na manzumatu zamzami fi usuli tafsir kamar yadda malam ya gabatar da shinhida wannan daurar mahimmancinta shine ta ta'allaka da wani abu wanda yake mafi daraja a duniya shine alkur'ani mai girma dai daga cikin masu hikima yake cewa kullul ulumi siwal qur'anu mashghalatun illa alhadith wa ilm alfiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين yake cewa duk wani ilimi a duniya in ba Qur'ani in ba Qur'ani ba to shagaltarwa ce daga abinda yayi amfani akan abin da yake bai kai amfanin wanda aka bari ba yake sai dai ilimin fikihu ko kuma ilimin hadisi wannan yake nuna daraja ta wannan karatun da zamu yi kasancewar ya ta'allaka da alqur'ani wannan zai sanya mu daga cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuhu duk wani abu wanda yake da alaka da fahimtar alkur'ani to karatun shi kaman karatun alkur'ani ne domin ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abun da sai da shi zaka kai ga abun da yake dole to dole ne ba za ka iya fahimtar alkur'ani ba dole sai ka karanci hanyoyin fassara shi kenan wannan abu ne mai muhimmanci sosai kuma yana daga cikin abin da ya faranta rai yake faranta min da rai na isko masha Allah ɗalibai an haɗu musamman kuma iyayenmu mata wanda idan ya kasance al'umma iyaye mata na fuskantar ilimi na son ilimi alama ce ta gobe mai kyau domin mai hikima yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al'araqi ita uwa wata makaranta ce ma'aifiya guda idan aka tarbiyantar da ita to dalilin ta za a samu wasu al'umma wanda za su hito masu tarbiyya hanya ku mafi girma ta koyon tarbiyya ita ce hanya ta ilmantarwa a wannan karatun irin wannan karatun shi ake ce ma daura ad-daura al-ilmiyya ya bambanta da wa'azi shi wa'azi malam zai zo ne yayi muku caji dan ku je ku yi karatu to shi kuma ita kuma daura wuri ne kawai na ilimi shi yasa dole ne wanda zai zo irin wannan karatun a ce yana da alƙalami yana da wani wani ɗan abun rubutu ko wani ɗan kayi a kusa da shi in babu kayyan da ya tabbata da a cikin littafin da ke ga hannunsa yana ɗokan yana ɗokan not ma'ana yana rubuta wasu fawa'id masu muhimmanci al-imam shafi'i yake cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil mufiqah فمن الحماقة أن تصيل غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة اتشي إلمي كمن دباتي دا أكي هروتا ودا yana daga cikin wauta ko a ce ka sha wahala wajen harautar dabba amma ta kubuce maka dalilin sakaci baka dame ta ba yace to shi kuma ilimi abin da ke dame shi shine rubutawa ilimin tafsiri wa masu girma ilimi ne mai tsada ilimi ne mai mahimmanci ga dukkanin ɗalibin ilimi wasu suna tsammanin shi sanin tafsirin alkur'ani kawai malumai ne shafa'a duk wanda ya kama hanyar neman ilimi dole ne iya tafsiri idan muka lura magabata a da su karatunsu ma tare ke tahiya da tafsiri mutum in ya haddace aya ba zai wuce ba sai ya san fassararta kuma sai ya kokarin aiki da ita to mu kuma anan sai kogo ya juye da mujiya sai aka rika yin kishiyar haka har ma zaka iya samun alaran magangaran gwani na gwanaye mara gwani sai kallo ya haddace Qur'ani duk inda ka jawo mishi amma ka jawo mishi aya fassara sai ya kasa to kuma irin wannan shi yake sa irin su ana samun suna fada a cikin kurakurai wasu ma har tana kai ga sun haddace alkur'ani amma bu san kimar shi ba dan me dan bu san abin da ke cikin shi ba misali wani Allah ramma ne mahaddacin alkur'ani yayi matashi da da alkur'ani sai aka ce masa alkur'ani zaka yi matashi da shi ce 60 bisa 60 duka ɗaya ne me yake nihi kan shi yana ɗauke da izi sattin ko ginan ya dan ya tsora kan shi a bisa kan qur'ani izi sattin ba komai bane kun ga me ya jayo haka rishin sanin darajar abu wanda ya san darajar alqur'ani zai iya kwatanta kan shi mai ɗauke da majina mai ɗauke da miyau da sauransu da alqur'ani ba zai yi haka ba kenan sanin fassara alqur'ani wajibi ne ga ɗalibi kuma shi alqur'ani fassara shi koyan shi ake kamar yadda ake koyan karanta shi domin fassarar alkur'ani tana da hadari sosai domin fassarar alkur'ani dole sai ka fassara ta yadda Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ko sahabbai suka fassara shi yasa suke cewa alqawlu fi tafsiri bila ilmin qawlun ala Allah bila ilm fassara alkur'ani ba tare da ilimi ba to kaman kyarkyara ma Allah ƙarya ne Allah kuma yace wa man azlamu mimman iftara alallahi kaziba babu wanda yake zaluncin wanda yake karkira ƙarya ga Allah madaukakin sarki abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin aqwalkin sa yake cewa li an a'riba ayatan min alqur'ani ahabbu ilayya min an ahfaz aya yace in san fassarar aya shi yahi muhimmanci a garin da in haddace ta ana ganin da kyau ko yace in san fassarar alqur'ani shi yahi mini a ce na haddace alqur'ani ba san fassararsa ba dan me yasa domin shi alqur'ani ba dan haddace shi bane aka san dan me aka sabkar da shi dan ayi tunanin shi ko ayi aiki da shi to hadda kawai tana sa ka kai aiki da shi aha sai ka san ma'anar shi wannan shi yake nuna muna shi sanin fassarar alqur'ani yana gaba yana gaba ma da haddace shi kenan wannan shinhiɗa ce akan mahimmancin wannan karatun na sanin tafsirin alkur'ani mai girma abin da yake gabanmu shine littafi na manzumatul zamzami fi usuli tafsir shine karatun da zai gudana a ciki manzumatul zamzami ma'ana waƙi na wani malami da ake ce ma zamzami da yayi fi usuli tafsir game da asali na ilimin tafsiri kun san malumai suna da tsari guda biyu a wajen rubuta ilimi akwai manhajun nasr akwai kuma manhaju annazum tsari na zube da kuma tsari na wake kowanne tsari yana da muhimmancinsa to shi muhimmancin tsari na wake shine a wajen karantawa zaka ji daɗi kuma a wajen haddacewa zaka haddacewa cikin sauƙi amma shi kuma tsari na zube ya fi saukin fahimta to shine bambancin su kenan wannan wani waƙi ne da wani malami da ake cewa Abdul Aziz Az-Zamzami yayi game da ilimi na tafsiri abin da ya kamata a ce mai koyon fassara alkur'ani mai girma ya sani kamin ya kai ga fassara alkur'ani mai girma wannan malamin Abdul Aziz Az-Zamzami ana ce mishi azzamzabi nisba ne zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninsa da ya shahara da kula da ruwan zamzam domin shi mutunan asalin shi ɗan makka ne yana daga cikin ma'ai kakansa yana daga cikin masu kula da shayar da mutane ruwan zamzam to sai ana ce mishi zamzami ma'ana nisba zuwa kakan shi wannan shine kenan malamin ya shahara da waƙe musamman kuma waƙe a wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da diwani wanda wanda diwanin ya kumshi waƙe ne baitutuka ne wanda suke masu yawa sosai a fannoni daban-daban musamman kuma yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hawaki ya rubuta akan raddi akan waƙe na alburda wanda ya kumshi shirka ga Allah madaukakin sarki ko wuce gona da iri a wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kenan a karni na a karni na goma na hijira kenan yanzu rabon shi da duniya kusan shekara ɗari biyar rabon shi da duniya Allah ya masa rahama ya yi ma malumanmu gaba ɗaya rahama tsarin da za mu bi wajen karatun wannan manzumar shi ne za mu rika karantawa a farko ina karantawa kuna karantawa kuma karatun a cikin waƙe zai tahiya kina wanda suka iya karantawa sai su rika maimaitawa tare da mu idan muka ƙare karatun babi ko gaba ta farko sannan sai mu koma mu ɗauko ɗai bayan ɗai muna fassarawa ɗai bayan ɗai muna fassarawa a wannan waƙen na al'imamu zamzami yana gudana ne a bisa kan bahari na mai yake da suna arrajis wanda suke ce ma himaru shu'ara ma'ana bahari ne wanda mafi yawancin mawaka masu tsara waƙe suke amfani da shi don saboda sauƙin shi da kuma daɗin shi wanda taf'ilakinsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun kenan za mu hara kenan sai a shirya a rika karantawa to kowa sai ya buɗa in na karanta sai a karanta na aha ko an shirya ko to ba shirya ba to kasan shirin mata wahala a gare shi to yanzu wadda bata shirya ba sai ta cin muna na'am to يقول المؤلف يقول المؤلف في مطلع قصيدته تا اشريا زن زن كرنتا سي اكرنتا تبارك المنزل للفرقان على النبي العاطر الأردان مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعده فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين لأنه الهادي ومن يعين نعم ما شاء الله ما لن يتي تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني albarkoki sun yawaita akan wanda ya sabkar da alfurqan shine alqur'ani ko ya sabkar da shi alan nabiyyi asiril ardani akan annabi wanda yake mai kamshin hamatta mai kamshin lallakowa an san hamatta ko yawwa abin da ya tamala yace manzon Allah mai kamshin lallakowa ko mai kamshin hamuta dan saboda idan an ce mutun yana kamshin hamut hamata to min babi aula sauran jikin nasa yemi yayi kamshi duk yanda ka sa turare in dai har mutun zai kai hanci a wajen lallakowa ka sai ya ji hamami an san hamami ko sai ya ji sai ya ji doyi hausar tamu kun san wata tana shan bamban duk da ni dan tesawa ne amma na tashi cikin adarawa za ku ji hausar tawa akwai adaranci ciki na'am kenan dai yana nuhin nan ya bude wannan karatun ne da yabo ga Allah da kuma salati ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kamshi wanda ko da yaushe kamshi yake ma'a salamin da'iman yaghshahu wa alihi wa sahbihi wa ba'du yace tare da salati dawamamme ya lullube shi shi manzon Allah aminci ya lullube shi da shi da iyallansa da kuma sahabbansa wa ba'du bayan haka kamar yanda dai mutun ne zai zo ya fara karatu shi ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du shine malam yayi anan to nan zai gabatar muna da wannan waƙen nasa ne sai ce fa hadhihi mithlul jumani iqdu damantuha ilman huwa tafsiru yace wannan manzumar kamar misalin aljuman ne abinda ake ce ma juman sune diyan lu'ulu'u an san lu'ulu'u ko diyama yace kawar misalin diyan lu'ulu'u ne iqdu wanda aka yi sarka da su yace damantuha ilman huwa tafsiru yace wannan waken ya kumshi na kumsar masa na kumsar na sanya a cikin wannan waƙen nawa ilimi na tafsiri abinda malaki nihi nan ya siffanta wannan waƙen nasa ne da sarƙa ta lu'ulu'u ana gane da ke ku shine ke cewa wannan waƙen nawa kamar wata sarƙa ce ta lu'ulu'u yana nuhin lu'ulu'un bayanin tafsirin alqur'ani mai girma yace bidayatan liman bihi yahiru afratuha nazman minan nuqaya ya ce wannan waƙen nawa na yi shi ne don ya kasance farko liman bihi ya hiru game da wanda ba ya da ilimin tafsiri shi ne ma'anar liman bihi ya hiru daga a ya hiru daga alhira ne ma'ana mutumin da yake cikin ɗimuwa bai san takamaiman yadda abu yake ba to kina yana nufin wannan waƙen ya yi shi ne ga na farko farkon masu neman ilimin tafsiri a farattuha nasman minan nukaya ya ce wannan waƙen na kira tusa ne daga littafi na annukaya ma'ana akwai littafi na al'imamu suyuti da ake ce ma niqayatul ulum ana gan da ko to wannan littafi na al'imamu suyuti shine malam ya maida shi waƙi ɓangare wanda yake bayani akan tafsiri sai ya waƙe shi shine abin da yake nufi afrattuha nazman minan nukaya littafi na al'imamu shafi'i nuqayatul ulum sai ya ce muhazziban nizamaha fi gaya wallahu astahdi wa asta'inu yace na tace tsarin wannan waken nawa matuƙa ina roƙon Allah ya shiryar da ni wallahu astahdi Allah nake roƙon shiryarwarsa wa asta'inu kuma nake neman taimakon sa a cikin wannan waken nawa li'annahu alhadi wa man yu'inu domin Allah shine mai shiryarwa kuma shine wanda yake taimakawa a takaice kenan nan muka tsaya wajen karantawa ko nan malam ya gabatar mun da littafin shi ne wanda ya nuna muna ya kumshi bayanin tafsiri ne ilimin tafsiri kuma sannan wannan waƙen ya yi sa ne a cikin littafi na nuqayatul ulum na al-imamu ash-shafi'i to anan sai ya fara inda aka sa haddu ilmi tafsir a me yake da suna ajizul bait baiti na biyu ko ko kuma ce bangare na biyu na baitin li'annahu alhadi wa man yu'inu ai akwai gaba ko me aka sa haddu ilmi tafsiri nan kuskuren masu tiba'a ne haddu ilmi tafsiri nan ne ba cikin ajizul bait bane ma'ana baya cikin baitin sun game shi ne a ciki shi yasa in ma zaka karanta in kai ka san ilimin arud da ka karanta zaka ji baitin ya kare ana gan da jago yawwa kenan ga inda zamu tashi ne ilmun bihi baiti na gaba kira to sai a karanta nan zai yi muna bayanin ma'anar ilimin tafsiri ne yace ilmun bihi yubhasu an ahwali كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتيمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصيت فيه معلما مستفعل مستفعل مستفعل yawwa wannan babu shi rubuce ha kamar wazani ne tsari ne na waken ana gan da ke ko yawwa malam yace shi ilimin tafsiri shi tafsiri ilmun bihi yubhathu an ahwali kitabina min jihatil inzali ilimi ne wanda da shi ake binciken halayen littahinmu wane ne littahinmu alkur'ani ko min jihatil inzali bangare na sabkarsa wa nahwihi bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqina kenan wa nahwihi da makamancin abubuwan da ya shahidai bincike na ilimin tafsirin bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqina nau'ukan tafsirin alkur'ani mai girma an ƙididdige su sun kai ilimi hamsin da biyar ana gan da kyau ko shi ne ma'anan wannan malam ya ce ilimin tafsiri ilimi ne wanda ta hanyar shi ake binciken halayen littafinmu ma'ana alkur'ani ta ɓangaren sabkarsa da abin da ya kama da haka abin diddigi na wasu malamai sun gano ilimin tafsiri ya kumshi ilmomi guda hamsin da biyar ana ga shi ne ma'anar anwa'u sai ya ce wa kad hawathu sittatun uqudu wa ba'daha khatimatun ta'udu yace kuma a cikin wannan waƙen nawa na sanya masa ko wannan waƙen nawa ya kumshi sittatun uqudu uku da yana nufin abuwab ya kumshi babi guda guda shidda ya ce wa ba'da ha khatimatun ta'udu bayan kuma me yake da suna wannan babubukan guda shidda akwai khatima liƙewa da za ta zo wa qablaha la budda min muqaddima bi ba'd ma khussisa fihi mu'lima yace kamin wannan kuma dole sai an kawo muqaddima shin hida wadda za ta yi bayanin wasu daga cikin abubuwan da suka keɓanci wannan ilimin shine bi ba'dhi ma kusisa fihi mu'lima dan a san wasu abubuwan da suka keɓanci wannan waken ko kuma wannan ilimin a tsari na malumai magabata suna da muqaddima guda biyu akwai muqaddimatul kitab akwai muqaddimatul ilm muqaddima ta gabatar da littafin da kun muqaddima ta biyu ta bayanin wasu daga cikin ɓangarorukan ilimin da suke shi su yi bayani kamin su shiga a cikin gundarin littafin kenan wannan muƙaddimar da muka yi ta farko kamar ita ce muƙaddima ta alkitab muƙaddimatul kitab yanzu za mu shiga muƙaddima ta biyu ita ce muƙaddimatul ilm ma'ana shin hida game da mi game da wannan ilimin na tafsiri ana gane da kyau ko jayyid kenan a taƙaice abin da za mu riƙe a can sama shine ya malam ya gaya mana me ake cema ilimin tafsiri هو علم يبحث ko yubhatu bihi an ahwali kitabina in ka tsaya nan kawai ya isa ana gane da ko wasu kuma malamai suna cewa huwa ilmu huwa ilmun yubhasu bihi ko kuma suna cewa huwa a iktishafi ma'anil Qur'an shi ilimin fiqhu shi ilimi ne wanda yake kula da binciken ma'anoni na alqur'ani mai girma to kenan zamu ci gaba a cikin muqaddima malam yace فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعزاز بصورة حصل ومنه الإعجاز بصورة حصل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لي ثلاث آي لي أقل ليها سما والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولا منه على القول له كتبتي والفاضل الذ منه فيه آتتي sai a juyo kenan بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسرا بالرأي لا تأويله فحررا بالرأي لا تأويله فحررا مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam yace a cikin muqaddima yace fa zaka ma ala muhammadin nazal wa minhu li'jaz wa minhu li'jaz bi suratin hasal yace shi wannan alqur'anin shine wanda aka sabkar da shi akan muhammad wa minhu li'jaz bi suratin hasal kuma da shi ake samun al-i'jaz ma'ana gagar badanci ko kuma kalubale jihuwa kalubale ga al'umma bi suratin hasal da sura guda da ta zo daga cikin alkur'ani a nan malam kamar ya yi tafsirin ya yi bayanin ta'arifin me ake ce ma alkur'ani ana gane da kyau ko? malumai sun yi ta'arifin alkur'ani idan aka zo da bayani na zube suka ce alkur'anu huwal kalamul munazzalu على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته wannan shine ta'arifin da ya shahara amma ba'da tahqiq bayan malamai sun bi diddigi sun gano ta'arifin da ya dacewa shine wannan da zamu kawo alqur'anu huwa kalamullahi almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ayatan ala sidqi nubuwatihi ayatan ala sidqi nubuwatihi ma'ana alkur'ani wata magana ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya sabkar da ita akan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance alama ta gaskiyar annabcinsa duk annabin da Allah zai turo yana turo sa da alamar da take nuna shi menene annabi ne to shi manzon Allah alamar da take nuna shi annabi ne shine me shine alkur'ani ita ce mu'jiza mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai baiti na biyu yace wa suratu ta'ifatul mutarjama salatu ayin li aqalli hasima yace ita kuma sura at-ta'ifatul mutarjama wani bangare ne na alqur'ani shine ma'ana at-ta'ifa wani bangare ne na alqur'ani al-mutarjama wanda aka sanya masa suna salatu ayin li aqalli hatima alamar ta shine daga aya uku zuwa abin da ya sama ma'ana mafi karancin sura ta kunshi aya nawa aya bi aya uku alqur'ani wace sura ce take da aya biyu akwai sura mai aya biyu ko akwai wanda ya taba ganin ta to naji kamar ta ce suratu ƴan makala akwai suratu ƴan makala a akwai wanda ya san sura take da aya biyu to mai aya uku ha guda nawa sura nawa ke da aya uku a sura nawa ke da aya uku biyu da wace da wace wal asr da wace inna asaina ko to kun ga ta mahi uku me ta hi biyu da kuka ce a to a takaice dai abinda ake ce ma sura shine wani yanki ne na alkur'ani wanda yake da suna kayyadadde kuma alal aƙalla ya kumshi aya nawa aya uku ana gane da ke ko shine ma'anan wasuratu ta'ifatul mutarjama salatu ayin li aqalli hasima sima ay urifa ko alama alamar sura shine kasance tana da suna kayyadadde kuma ta kumshi alal aqalla aya nawa aya uku ana gane da ke ko na'am to sai yace wal ayatu ta'ifatul mafsula min kalimatin minhu wal mafdula ita kuma aya at-ta'ifatul mafsula wani wata jumla ce wani yanki ne na alqur'ani al-mafsula wanda yake rabawa min kalimatin minhu yake rabawa ta hanyar kalmomi da yake a cikin sa a cikin sa bakin nan ta'arifin ya tsaya nan malam kamar yayi ta'arifin aya ce kina al-ayatu hiya at-ta'ifatul mafsula min kalimatil qur'ani ma'ana ita aya wata jumla ce ta alkur'ani wadda take raba sauran magana akan sauran magana shine ma'anan sura kenan mun ga ta'arifin shine ma'anan aya mun ga ta'arifin alkur'ani ko mun ga ta'arifin mi sura ko mun ga ta'arifin aya wannan shine kenan kenan ita aya wata wata jumla ce ko wasu jumloli ne wanda suke raba magana akan wata magana da take a cikin alkur'ani sai malam yace wal mafdula minhu ala alqawli lahu katabbati wal fadilu minhu fihi atati yace a cikin alkur'ani akwai al mafdula ala alqawli lahu idan an tahi akan cewa akwai mafdul katabbati misalin tabbati yada والفاضل الذي منه فيه أتتي haka kuma akwai aya da ake cewa akwai fadil a cikin alqur'ani shi ma yazo nan mallan yana bayani ne akan mas'ala ta tafadulul qur'an wai har alqur'ani duka ɗai ne ko kuma a'a wata aya tahi wata aya muhimmanci ko kuma wata sura tahi wata sura muhimmanci wannan sabani ne tsakanin malaman tafsiri wasu malamai suka ce a'a duka alkur'ani ɗaya ne babu wata aya da ta wata babu wata sura da ta huta da dukkanin su daga wajen wa suke daga wajen Allah amma mafi yawan malamai sun tayi akan cewa qur'ani eh dukkanin shi daga Allah ne amma wasu ayoyi sun hi wasu wasu surori sun hi me sun hi wasu ka'ida ce a wajen malamai suke cewa alqur'anu yatafadalu bihasbi معانيه لا باعتبار المتكلم به كما القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به إذا aka lura da wanda yayi maganar to Qur'ani duka ɗaya ne amma idan aka lura da abun da ya kumsa to wata aya ta hi wata wata sura ta hi me ta hi wata suratul fatiha ɗaya take da suratul nas a wace ta hi daraja Fatiha ita ma ce ummul Qur'an ko yawwa to idan muka komo wajen ayoyi aya ta ayatul kursi eske ɗai take da ayatu aljumu'a ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a dai suke wace tahi daraja yawa to kun gani kuma kun gane karatu kinan qur'ani wata aya tahi wata girma wata sura kuma tahi me tahi wata girma amma dai gaba ɗayan shi daga waye daga waye daga Allah ne to anan malam yace idan muka tai cewa qur'ani wani bangare yahi wani wuri to al-mafdul ka tabbata yada aya wadda ta yi ƙarancin daraja a alkur'ani ita ce tabbata yada idan an tambaye ka a alkur'ani wace aya ce ta yi ƙarancin daraja sai ka ce mi tabbata yada ai kun san dan me yasa ta yi ƙarancin daraja ko yawwa dan ita Allah ya yi raddi ne ga wani makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko shi yasa ake cewa ta aya ta tabbata yada ita ce aya da ta yi kowace aya rishin daraja alkur'ani shine mafdula to sai alfadil wa ayar da ta yi kowace aya cikin alkur'ani wace ce a ku ba mu amsa ayar da ta yi kowace aya daraja alkur'ani ayatul kursi haka ne ayatul kursi wannan ko shaka kakkai ayatul kursi ta yi kowace aya daraja alkur'ani a hadisai mabambanta manzo Allah ya bayanin haka ita ce ayar da shedan da kansa ya gayi cewa yana tsoranta ita ce ayar da aljannu da kansu suka ce suna ni suna tsoranta a hadisai mabambanta misali ɗaya daga cikin sahabbai ya kasance yana aje abincinsa a rumbu to sai ya ga rumbun nan yana ragewa inda ake aje abinci inda ake aje hatsi misali an san rumbu ko ko rihewa na to yanzu ce sai ya tsaya ya lura waye yake zuwa yana kwasar wannan abincin sai ya tsaya yana hoko yana nan sai ga wata halitta ta zo shi gashi mutum amma bai cika mutum ba sai ya tare shi tunda sahabin manzo Allah ne bai da tsoro sai ya tare shi yace kenan kai ne kake zuwa kana mini satan kaya ko sai ce a'a kai mini afuwa dan na ji labarin kai an ce mutum ne mai yawan sadaka to mutane kake ma sabar sadaka mu kun baka ganin mu shesa mu kun muna zuwa muna dokan muna diban namu rabo an gane ko tunda ya ji labarin shi mutum ne mai sadaka kun mutane yake ma sadaka bai ganin irin su su aljannu balle ya musu shesa shi yana zuwa yana diban mi nashi rabo sai ya ce to ba matsala amma kaka sake ya ce to ba zan sake ba sai gashi kuma ya ƙara komowa yanzu da ya ƙara komowa da ya riƙe sa sai ce kai mini afuwa amma zan gaya maka zan baka wata kyauta idan ka zo kwantawa ka karanta ayatul kursi idan ka karanta wannan ayatul kursi to babu wani shedani a cikin wannan daren gaba ɗayan shi hakka waye da zai kusance ka ana gane da kyau ko wannan hadisin ya tabbata ya sha bamban da wancan na Abu Hurairah ana gane da kyau ko wannan shine ina tsammanin wannan ya faru ne da sahabin manzala da kice ma Ka'ab wallahu ta'ala a'lam a takeice dai ayat da ta muhimmanci alqur'ani ta cewa ayatul kursi shi yasa yana da kyau mutum ya rika kula da karanta ta dan neman tsari musamman a wurin kwana da sahi da marice to sai baiti na gaba malam yace bi ghairi lafzil arabi tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu yace ya haramta a karanta ƙur'ani ba da lafazi na larabci ba ko kuma a yi tarjama shi ana gane da kyau ko ba da larabcin ba a nan baitin ya kunshi bayanin haramun ne karanta alƙur'ani da wani yare in ba mi ba in ba larabci ba me ake nufi da wannan misali mutum ne bai iya suratul fatiha ba da larabci sai a koya musu to ai ga yanda fassara Fatiha take da Hausa in ka zo kai sallah ka ce Allahu Akbar sai ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako kai kadai muke bauta ma kuma izuwa gari ka kadai muke neman taimako ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanya wa'anda kai ni'ima akan su a ga da ke ko ai Qur'ani ne ke karanta ko amma kuma da me yake karanta shi da yaran shi ko da Hausa kenan bai halatta ba shi Qur'ani dole sai an karanta shi da me da Larabci yace haka kun ba a ba a ba a fassara alqur'ani tarjamar alqur'ani da wani lafazi wanda ba larabci ba anan malam yana ishara ne zuwa ga at-tarjama al-lafziyya ko al-harfiyya kun san tarjama kala biyu ce fassarar alqur'ani kala biyu ne akwai at-tarjama al-harfiyya ko lafziyya akwai kuma at-tarjama al-ma'nawiyya ma'ana in za a fassara alqur'ani ba a fassara shi da lafazin yanda yake sai dai a fassara shi da ma'ana domin lafazi na larabci ya bambanta da lafazi na wasu wasu magunguna misali Allah madaukakin sarki yana bayani akan Annabi Zakariya yana cewa washta'ala ar-ra'su shayba washta'ala ishta'ala shine tashin wuta kenan in ka fas in kace zaka fassara shi yanda yazo a larabcin kace washta'ala ar-ra'su shayba ma'ana kaina ya cika da wutar hurhura haka za to yana da ma'ana haka ka gani ka tarjama alqur'ani ba yanda shi alqur'anin yake mi ba yake ne kenan dole me zaka fassara ma'anar shi ce zaka gai sai ka ce a'a annabi zakariya ya ce nan kaina ya cika da hurhura ana gani da kyau ko shine ma'anan tarjama ma'anawiya ya kasance ma'anan ce za a kallo a gayi ba mi ba ba harafin ban da ya zo tiriyan tiriyan domin aka yi haka to za a juye abinda alkur'ani yake nufi shi yasa idan za a fasara alkur'ani da wani yare sai a ce tarjamatu ma'anil qur'an tarjama fassarar ma'anonin alkur'ani amma lafazin yanda yake tiriyan tiriyan da wani yare in aka yi haka za a fada a cikin kuskure sai malam yace kazaka bil ma'na wa an yufassara bi ra'yi la ta'wilahu fa harrira yace haka kuma ba a karatun Qur'ani da ma'ana ko kuma a fassara shi da ra'ayi la ta'wilahu amma banda tawili shi at-ta'wil wannan ya halatta faharira da haka ka bambanta wannan abubuwan guda biyu nan malam yana bayani akan matsaloli guda uku ne na farko shine qira'atu al-Qur'ani bil ma'ana kun san shi hadisin manzo Allah ya halatta in ka manta yanda lafazin yake sai ka ce في معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما أنا حديثي من ذا الله يكي كذا أي كنا جنش أمال ميكو wanda suke sauran malamai musamman masu larabci suna jin haka fi ma'anar hadis kaza da gaji an ce fi ma'anar hadis ma'ana ba lafazin bane za a gai ma'ana ce za a mi za a faɗi to shi alkur'ani baya halatta ana gani da kyau ko misali mutum ne yake so ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai ya manta yanda take sai ce fi ma'anar aya alhamdulillahi rabbil khala'iq al'alami ne da al-khala'iq duk menene duk guda ne amma shi alqur'ani bai halatta ba dole sai an karanta shi da me da lafazin shi yanda yake in ka manta yanda yake to kai kawai fasara ka wuce ana gan da kyau ko kenan baka zuwa aya ta Allah ma sai ka ce fi ma'anar aya ko kuma ka ce auka ma qala ta'ala hadisi ne ake ta auka ma qala sallallahu alaihi wasallam wannan shine alqira'atu bil ma'na yace kuma haka baya halatta a fasara alqur'ani da ra'ayi sai dai ya halatta a fasara shi da at-ta'wil ana gan da ke ko ba ta'wili wanda muka sani ba mu anan at-ta'wil shine tafsirul qur'ani bil ma'sur shine a fassara alqur'ani da ayoyi da hadisai na manzon Allah da kuma inda magabata suka mi suka gai shine at-ta'wil amma a tafsiru bin ra'ayi shine mutum ya fassara alkur'ani da me da ra'ayinsa to shi wannan baya halatta to sai dai malumai suna suna bayya suna bambanta at-tafsiru bin ra'ayi al-mazmum da kuma at-tafsiru bin ra'ayi al-mahmud akwai mataki da malami zai iya kai na ilimi wanda za a iya bashi daman zai iya fassara alkur'ani da ra'ayi da ijtihadi ana gan da ke ko amma in mutum bai kai wannan matakin ba to dole ya fasara alkur'ani da yanda ya zo a cikin littafai sahabbai suka fassara me yake da suna haka kuma magabata suka karan suka fassara shi yasa ka'idar ce daga cikin ka'idodin malamin tafsiri suke cewa kullu tafsirin yakhruju an fahmi salaf salih fa huwa batilun duk tafsirin da aka yi da ya fandare ma fahimtar magabata to wannan tafsirin bai yi ba domin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da sauran su su karanto tafsirin alqur'ani daga wanda aka sabkan mashi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zamu zo al-iqdul awwal nan fa duka shin hida ce akai al-iqdul awwal ma'ana al-babul awwal babi na farko a cikin wannan littafi ma yarji'u ila an-nuzuli zamanan wa makanan abin da yake komawa zuwa ga sabkar alqur'ani zamani da kuma wuri wa huwa ithna ashar nau'an shi kuma wannan babin ya kunshi nau'i guda goma sha ɗaya kina wannan babin zai yi bayani dangane da yanayin sabkar alkur'ani mai girma wurin da yake sabka da kuma zamanin da yake mi yake sabka dangane da sabkar alkur'ani mai girma alkur'ani yana da sabka guda uku ana gan da kyau ko shi ake ce ma tanazzulatul qur'an tanazzulatul qur'an sabkokin alqur'ani akwai nuzuluhu fil lawhil mahfuz sabkar alqur'anin a cikin allal lawhul mahfuz lokacin da alkalami ya rubuta shi a cikin lawhul mahfuz ishara zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki fi lawhin mahfuz ko innahu laqur'anun majid ko innahu laqur'anun karim fi lauhin ma'a ba shi ba ta cikin suratul buruj innahu laqur'anun majid ko fi lauhin mahfuz barhu barhu qur'anun majid fi lauhin mahfuz yawwa kenan fi lauhil mahfuz na ana nuhin lokacin da aka sabkar da shi sabkowa ta me sabkowa ta farko sai kuma sabkowa ta biyu shine nuzuluhu fi fi baitil ma'mur fi sama'i duniya sabkowar shi a sama ta ta kusa a sama ta farko akwai wani da ake cewa baitul ma'mur wanda na aka sabkar da shi sai ana rika sabkar da shi zuwa ga manzo Allah daga nan zuwa ƙasa shi kuma wannan shine sabkar da Allah yake ishara a fadin sa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatil qadri ana nuhin ay nuzuluhu fi baitil ma'mur fi sama'id dunya sai sabkowa ta uku shine nuzuluhu ila annabi sallallahu alaihi wasallama munajjaman sabkowansa daki daki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ishara ne zuwa ga wa qur'anan faraknahu ilayka litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila to kaga ni shine faraknahu munarraba shi wani munasaba ta kawo sai a sabko aya wata munasaba ta kawo wannan ita ce sabkowa ta uku ta alkur'ani to yanzu nan babubukan da za su zo za su zo ne da bayanin yanayin yadda qur'ani yake saukan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nau'i na farko al-awwal wasani na biyu da na na farko da na biyu al-makki wal madani to sai mu karanta kenan مكيه ما قبل هجرات نزل والمادني ما بعدها وإن تسل فالمادني أولة القرآن مع آخرتيه وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد النصر قيامة زلزالة والقدر والنور والأحزاب والمجادلات وسر إلى التحريم وهي داخلا وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam yake al'awwal wa sani nau'i na farko da na biyu al-makki wal madani ma'ana ayoyi ko surorin da suka sabka a makka da kuma surorin da suka sabka a ina a madina to nan zai maka ta'arifin sa ne yace makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal yace aya makkiya ita ce wadda ta sabka kamin hijira ita kuma madaniya wadda ta sabka bayan hijira kina wannan ta'arifin in aka ce al-asura al-makkiya ko kuma al-makkiya huwa ma nazala ko hiya ma nazala ma qabla al-hijra ana gan da ko shine abin da ya sabka kamin hijira ita kuma madaniya ma nazala ba'da al-hijra abin da ya sabka bayan manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa ina zuwa Madina ko da ko a ce ba cikin Makkar ta sabka ba ko kuma ko da a ce ba cikin Madina ta mi ba ta sabka in dai bayan hijira ce za a ce mata mi madaniya wannan shine babit na gane aya ma'anar aya makiya da aya madaniya to shine sai malai ce wa in tasal idan ka tambaya misallai na ayoyin da suka sabka a Madina fal madani awwalatal qur'ani ma' akhirataihi wa kadhal hajj taba yace ayoyin da suka sabka surorin da suka sabka a Madina surori guda biyu na farkon alqur'ani tare da surori guda biyu na karshen sa wa'anne ne surori guda biyu na farkon alqur'ani a a bakara da domin fatiha ita ijma'i ne wannan ko kuma ce mafi mafi yawan malamai sun ce akan cewa abu ta sabka makka ta sabka domin ina aka fara yin sallah makka ko madina a ita kuma sallah ko da aka farlanta ta to an farlanta ta da suratul fatiha kenan ina fatiha ta sabka makka ta sabka kenan nan malam ya mai da fatiha ne gehi sai ya faro daga ni daga bakara da ina daga da da da, da suratu Ali Imran kenan yana nuhin suratul Baqara da suratu Ali Imran suna daga cikin mi makkiya ku rika bina surun da suka sabka ina a Makka to sai akhiratai surori guda biyu na karshen Qur'ani wacce ce da wacce falaki da nasi su ma wannan tabbat a Madina suka sabka tunda sun sabka ne bayan amma manzo Allah sihiri ba yahudiya manzo Allah sihiri to sai wa kadhal hajj taba haka suratul hajj ita ma tana bin su ma'idatun ma'matalat anfalu bara'atun war-ra'd wal-qital yace da suratul ma'ida ma'matalat da surar da ma'ida ta biyo ma wace ce ma wace ce ma'ida ta biyo ma a yawwa nisa'i ma'ama talat ma'ana wadda ma'idar ta biyo ma wadda daga ita sai ma'ida kinan ma'ida ta biyo mata baya ana gane da kyau ko yawwa ba ana nihin wadda take bi ma ma'ida ba kenan suratul nisa'i ko anfalu sai suratul anfal bara'atun sai suratul tauba والرعد سورة الرعد والقتال وتجي سورة القتال سورة محمد daga cikin sunayenta ana ce mata suratul qital To, sai malam ya ce, Wataliya hawal hadidun nasru qiyamatun zalzalatun wal qadru yace wataliya ha da surorin da suke bima suratu Muhammad wane ne Fatihi da kuma Hujurat yawwa wal hadidu suratul hadid an-nasr sai suratul nasr idza jaa qiyama sai suratul qiyama amma magana mafi inganci suratul qiyama a Makka ta sabka ana gane da kyau ko domin kiyama tana daga cikin mu mai zatakin ta tsoratarwa ne game da tashin kiyama to shi kuma wannan mafi yawanci ya sabka ne su irin wayannan ayoyin mafi yawanci sun sabka ne surorin mafi yawanci sun sabka ne a makka sun kumshi tauhidi ne zalzalatun wal qadru suratul zalzala da kuma suratul qadr inna anzalnahu ko na'am wan nuru wal ahzabu wal mujadila wasir ila tahrimi wa hiya dakhila sai suratul nur da suratul ahzab da suratul mujadala ana cewa suratul mujadala ana cewa suratul mujadila ana gan da ke ko mujadila ismu alfa'il ne mujadala shi kuma ismul sunan aikin ne ana gan da ke ku almujadala na'am wasir ila tahrimi yace daga mujadala ka dauka har zuwa suratul tahrim wa hiya dakhila ita ma tana ciki dukkanin su madaniya ne daga suratul mujadala har zuwa suratul tahrim duk surorin da suke tsakanin su duka menene madaniya ne to ku zano mana su mujadala sai wace hashir aha mumtahana سورة الصف جمعة منافقون تغاب طلاق تحريم yana surori nawa bakwai in an hada da in an hada da da tahrim kenan wannan surorin su ma dukkanin su suna a cikin madaniya wa ma ada hadha huwal makkiyu alal ladhi sahha bihi al marwiyu yace duk wanda ba wannan surorin ba to makki ne alallazi sahabihil marwiyu akan abin da ya inganta a wajen riwaya ma'ana abin da aka yi rawaito mafi inganci sauran dukkanin su menene makiya ne kun ga nan malam ya muna dubara ko sai ya gaya muna wanda suka yi zama kaɗan in ya so sauran duk wanda ba sa cikin wannan kaɗan da ya gaya muna to suna cikin me suna cikin makiya nan sura nawa muka zano cikin madaniya sura ashirin da tara Sura ashirin da tara muka zano madaniya. To yanzu Sura nawa kenan suke makiya? Tamanin da nawa? A? Ashirin da tara su, madaniya ashirin da tara. Makiya kenan nawa za su yi saura? Tamanin da biyar. In ka haɗa su za su yi ɗari da nawa? Ɗari da sha hudu. Ashirin da tara, Ventinef plus 85 sai an yi ma 'yan boko nawa za su yi kenan san kwambiya san kators kenan 114 sun shiga kenan sorin me sorin alkur'ani wannan shine kenan sai annau salisu war rabi'u nau'i na uku da na hudu alhadariyu wasafariyu to muje wasafari ka ayatin التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي كوراعن الكوراعن الكوراعن الغميم يا من يقتفي وبي من التقوى بعد يوما وترجعون أو لهذا الخاتمة ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا ساؤول ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد إلى الحميد ثم إن عاقبتم إلى الحميد
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات راسموا اليوم أكملت لكم ديناكم وما ذكرناها هنا اليسير والحاضر وقوعه كثير
na'am malam yace annau salis war rabi nau'i na uku da hudu game da nau'ukan sabkar alqur'ani alhadari was safari shine surin da alhadari ma nazala fi halati aliqama shine surin da suka sabka ga manzon Allah yana ba a cikin balaguro ba as-safari shi kuma ma nazala fi halati safari abun da ya sabka ga manzon Allah yana cikin halin balaguro an ce ma ne don yana iya ɗaukan sura kuma yana ɗaukan aya ana gan da ke ko? to kenan nan malam zai ba mu misali na ayoyin da suka safka a cikin balaguro sai ya ce wasafari ka ayati tayammumi ma'idatun bi zati jaishin fa'alami ya ce a safari za ku je wajen fotokofi ne? don a bambanta su ne in gani akwai ɗabi wanda suka bambanta ba har ka hudda su daban ka su game yawa wannan ita ce wadda za a yin karuwa na yawa yawa su kenan ka abada su wajen abin ga na'am saidawa zuwa zuwa azhar na'am aha to mu ida wannan sai mu sai mu tsaida ai sabon sabon tafsir malam yace wasafari ka ayati tayammumi ma'idatun bi dati jayshin fa'lami yace misalin abun da ya sauka manzo Allah na cikin balaguro ka ayati tayammum kan aya ta tayammama ma'idatun yana nufin aya ta suratul ma'ida wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba bi zati jaishin fa'alami ta sabka a wani wuri da ake cewa zatu jaish ka san da wannan auhiya bil baida'i a wata riwayar kuma an ce ta sabka a baida duk sunan wurare ne thumma al fathu fi qura'in al ghamim ya man yaktafi yace sannan al fathu suratul fath ta sabka a qura'ul gamim qura gehen al gamim al gamim sunan wani kware ne manzo Allah na cikin balaguro a daidai wannan wurin aka sabkar da suratu suratul fathi ya man yaktafi ya kai mai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa biminan wa biminat wa biminat taqu wa ba'du yawma wa turja'una aw li hadha al khatma yace haka kuma amina ne ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah tasabka واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون توانا تاسبك أمنا أحجة الوداع كو أو لهذا الختمة يتهزوا كرشي ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول a kuma ranar fatuhu makka ne amanar rasulu ta sabka li akhir su ai ila akhir sura ya sa'ulu ya kai mai tambaya ina amanar rasulu ta sabka a yawmul me yake da suna ranar budin makka wa yawma badrin suratul anfal ma hadani khasmani wa ma ba'du taba ranan yakin badr kuma suratul anfal ta sabka tare da hadani khasmani suratul hajj ko هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم شنو معنى إلى الحميد هزوا الحميد يسهر به ما في قلوب ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع مقامع من حديد na'am thumma in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum sannan wa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum ita ma wannan ayar ta sabka bi Uhud ta sabka Uhud wa arafatin rasamul yawm wa ara bi Uhudin wa arafatin rasamu al yawma akmaltu lakum dinakum yace a arafa ne kuma malamai suka rubuta al yawma akmaltu lakum dinakum ta sabka wa ma zakarna hahu nal yasiru wal hadari wuqu'uhu kathiru yace abinda muka ambata na misallai nan kaɗan ne amma su kuma abubuwan da suka sabka a manzo Allah yana cikin hali na rishin balaguro yana gida to wannan abkuwarsa da yawa ce abinda mala yake nuhi mafi yawan alkur'ani ya sabka manzo Allah yana cikin ba halin balaguro ba domin al-aslu al-iqama was-safaru aridun asali shine mutum yana gida heta zuwa balaguro gittowa ne bijirowa ne take shi yasa mafi yawan abin da ya sabka manzo Allah yana cikin yana yana ba halin balaguro bane daga cikin misalin surun da suka sauka manzo Allah na cikin na gida misalin suratul mujadala ana gan da ke da suratul kausar da sauransu na'am to kenan nan dai mun ga sura ta balaguro ko abin da ya sabka manzo Allah na balaguro da abin da ya sabka yana me yana a gida tausai alhamisu wasadisu za mu dakata nan mun ci awa guda a ka'ida mun saba idan muka yi awa guda muna tsayawa a tsaye da rekodikin tasjilikin sai a dora subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk